ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna goma ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 26 ne ko da bakwai yau 26 ga watan takwas a Gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 71 ko da da biyu ne ba da biyu ba ne da biyu ne usman eh da biyu ne ba na'am yau wannan shine kasa ɗinmu na 72 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha a wa fadailuha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba ba su sha kunu a kai ba a muna nan a cikin bayanu fada'ili la ilaha illallah wa fada'ili zikiri biha wato bayani dangane da falalar wannan kalma ta la ilaha illallahu da kuma bayani akan falalar ambaton Allah da kalmar la ilaha illallah ina ga mun zo har wal kalimatu tayyiba kalimatu tauhid hiya khairu ma qultu ma qalahu nabiyuna kama fi hadisi abdullahi bin bin umar haka ne bin amru radiyallahu anhu nan ne za mu tashi ko? eh haka ne ko? na nan ne za mu tashi? ina ne? mun gama da wannan babu? eh shi ne ai bayanin a cikin babin muke ai farkonsa za mu tashi ko kuma a farkonsa ne za mu tashi? to a mun yi mukaddima na shiga wannan babin in ba ku manta ba satin da ya wuce mun yi bayanai ko dalla dalla dangane da falalar da ke cikin wannan kalma muka ce yau in mun zo za a shiga farkon babi to ba wani dogon bayani yanzu sai mu ce malam ya ce ala ku saurara inna shahadata alal wahadaniyyati lallai shaidawa akan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ajallu shahadatin ala ajalli mashhudin alaihi ita ce mafi girman shaidar da ɗan adam zai yi a kuma kan abin da zai shaida a kansa wato babu wata shaida mai girma da ta kai mutum a ce ya shaida da la ilaha illallah wa yakfi fi bayani fadli la ilaha illallahu anna allaha jalla wa ala shahida bi hali nafsihi wastashhada alaiha udulu min khalqihi ya ishi wannan kalma ta la ilaha illallah daraja ya ishe ta kima ya ishe ta martaba ya ishe ta kamala cewa Allah da kansa sanda ya shaida da wannan kalmar kuma ya shaidar da waɗanda suke adalai cikin bayinsa da kuma cikin al'ummansa cewa lalle sun shaida da wannan kalma din da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratu Ali Imran aya ta goma sha takwas Allah ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi malamai masu ilimi su ma sun shaida qa'iman bil suna tsaye ko yana tsaye akan adalci ko da adalci la ilaha illa huwa al-azizul hakim a lallai ba abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima kaga Allah shine shaidan farko wanda ya shaida wa kansa da kansa cewa shi ne abin bauta da gaskiya masu shaida na biyu su ne mala'iku wanda Allah ya tsabtace su ya tsarkake su daga duk wani nau'in saɓo ballantana shirka ko kaba'ira ba sa aikatawa ko makaruhi mala'iku ba sa ne ba sa aikatawa na fata an fahimci magana to Allah sai ce su ma sun shaida yasa ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna la yasbiqunahu ba sa rigayar Allah bil qawli da koda furuci koda magana kafin Allah ya ce su ce ko kafin Allah ya hukunta su hukunta ko kafin Allah ya faɗa su faɗa ba sa yi mala'iku ba sa haka la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'maluna sannan yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna yusabbihuna al-laila suna tasbihi ga Allah da daddare wan nahar da kuma yini la yafturuna ba sa kakkautawa kai ne kake da lokacin cin to kake da lokacin bacci kake da lokacin yawo a gari kake da lokacin zirga-zirga kake da lokacin zuwa shago kake da lokacin zuwa ofis kake da lokacin kaza da kaza da kaza su mala'iku ba su da wannan yusabbihuna laila wan nahara la yafturuna tasbihi suke dare da yini ba sa kakkautawa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko yusabbihuna laila wan nahara la yafturun shaida ta uku da Allah maɗaukakin sarki ya basu Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna la Allah ɗaukakin sarki ya ce a a ba sa sabawa la ya'suna Allah ma amara ba sa sabawa Allah abin da ya umarce su ina fata an gane la ya'suna Allah ma amarahum sai ce me wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama kuma ya umarce su da aikatawa amma dai magana su sabawa Allah wannan ba da su ba wai gada a hurumin da'u ina fata an fahimta maganar sabo ba da mala'iku ba jama'a an gane to kaga shaida guda uku wanda duk halittun duniya gaba ɗaya ba wanda Allah ya ba wannan shaida sai su ina fata an fahimta yasa wasu malamai suka ce hatta annabawa ba su sami irin wannan shaidar ba dangane da ubangiji subhanahu wata'ala in mun ce ba samu ba muna nufin Allah bai yarda da annaba ko yana zargin su da aikata sabo ba a'a annabawa ba sa sabawa Allah ba sa kuskure ba sa laifi a abin da ya shafi da'awa da Allah ya turo su zuwa ga Allah amma abin da ya shafi rayuwarsu wani lokaci sukan yi ba daidai ba Allah ya gyara musu ina fata an fahimta Allah ya ce fa asa adam rabbuhu fagawa ina fata an fahimta sannan ya ce annaba adamu ya karbi kalmomin fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim kaga taba ganin mutum ya tuba ba tare da yayi ba daidai ba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana idan kiyama ta tashi kowanne annabi zai je gaban Allah ko za a je neman ceto gurinsa ya ce a'a akwai laifin da yawa Allah ba zai iya tunkara Allah ya ce a ceci jama'a ba sai dai a je gurin annabi Muhammadu daga ƙarshe sai a je gurin manzan Allah to shi kansa annabi za ka ji a wani guri Allah yana cewa ma kana lin nabi eh wallazina amanu an yakuna lahum maza asra hatta yuthkhina fil arbi bai dace ga annabi ba da wanda suke tare da shi suka yi imani a ce sun kama menene furzunonin yaƙi har sai addini ya zauna da gindinsa a doron ƙasa domin lokacin an fara kama furzunonin yaƙi kafin musulunci ya fara samun ɗaukaka Allah ya ce kar a yi haka kaga an kuskure sai Allah ya mai ya gyara alaran ma haka ayat take ma kala lin nabi eh ma kana nabi an yakuna lahum asra hatta muskina fil ard haka ayat take ina fata an gane sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa ya ce afallahu anka sai ce lima azinta lahum Allah ya maka afuwa amma don me yasa kai musu izini kaga kamar ana zargin ya yi wani abin da ba a sa ya yi ba ba haka ake so ya yi ba ga yadda za a yi ina fata an gane so to ko irin wannan abin da Allah ke gyarawa annabawa a annaba adam ya nemi tuba a manzan Allah bai kamata ku kama furzunonin yaƙi ba har sai addini ya kafin nan afallahu an kalima to ko irin wannan su mala'iku ba su da me ba su da hisu ban gane ko kun gane ba to shi yasa he suka ce a wannan fagen mala'iku suna da wata daraja ta musamman wadda hatta annabawa ba same ta ba amma da za a tambaye ka tsakanin mala'iku da annabawa suwa suka fi daraja annabawa sun fi su daraja sun fi su girma sun fi su mutunci a gurin wa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma duk da haka akwai wasu abubuwa da ainihin wato a suke da su su mala'ikun wanda annaba ba su da shi yanzu idan an tambaye ka tsakanin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu wa ya fi daraja ai ba ma tambaya su ne mafi kololuwar daraja bayan annabawa da manzanni haka ne to amma ka iya samun ko muna da wata daraja mu kuma wanda su sahabban ba su mai ba ba su same ta ba daga ciki abdullahi dan abbas ya bada misali ya ce nan gaba za a zo a samu mutane karanta musu littafi za a yi daga bango zuwa bango su imani ba sun ga annabin ba ba su taɓa tambayar wata mu'ujiza ko wata aya aka nuna musu ba amma suka yarda suka yi imani da addinin da annabin da ƙur'anin na fata an gane amma su sahabbai wani ma dalilin musuluntarsa shine ya ƙalubalanci manzan allah ne cewa in ana so ne imani to ina so na ga wannan raƙumar ta yi magana sai manzo Allah ya umarci raƙumar ta yi magana sai ya yadda ya imani ya ce to lalle ya yadda wannan ba tsafi ba ne in ba annabi ba wanda ya sai wannan wani ya ga ruwa ne na ɓulɓulowa ta tsakanin yatsun annabi muhammadu wannan abin ya ce duk tsafin mutum bai isa ya yi shi ba wannan daga Allah ne don haka ya yadda wannan annabi ne na fata an gane magana wani wata ya gani ya sako ya tsage guda biyu ɗaya ya shiga ta hannun dama ɗaya ya shiga ta ina ta hannun hagu ya dawo ya haɗu ya koma kuma ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ka je ka karanta littafin mi'ata mu'ujiza ko mi'atu mu'ujiza wa mu'ujizatin min mu'ujizatin rasuli sallallahu alaihi wasallama mu'ujizozi guda ɗari na manzan Allah akwai wani sahabin annabi Muhammadu ana ce masa katada ana cikin yaƙi sai wani kafiri ya kuskure shi da takobi pow bai same shi a daidai ba amma sai zaftare masa naman kai da idanu gaba ɗaya sai ga da idanun da naman da fatar sun kwanto akan haɓashi suna jele jini na zuba sahabbai suka ce maza maza a kinkime shi zuwa ga manzan Allah aka kinkime shi aka yi tangire gire yana salati yana salar da ubangiji aka kai shi annabi ya kama naman ya ɗaga shi ya saita ƙwayar idan ya burma ta a cikin kwarminta ya shafa nan ya shafa nan fabari a ka'allam ya kullahu bihi waju'un sai ga ya warke ya ce shi ya ma fi gani da wannan idan sama da wanda mai ba bai samu matsala ba eh soja na gaskiya kenan ku sojari na gaskiya jazakumullahu khairan an gane magana da ke ko ka ji likitan likitoci manzo na muhtari ina fata an fahimta to kaga wanda suka ga irin waɗannan abubuwan to kai tsaye suke imani da manzan Allah saboda sun ga ganau ba jiyau ba haka ne ko ba haka ba su ganau ne ba jiyau ba to amma mu duk labari muka ji kuma muka yi imani muka yarda annabi Muhammadu ne da aka sahabbai suka ce mun samu darajar yarda da annabi ba mu taɓa ganinsa ba ba mu taɓa ƙalubalantarsa ba ba mu taɓa cewa a nuna mana kaza sai ya zama aya mun yarda sannan mu bu ba amma su da yawancin su sanda suka kalubalanci manzan Allah ya nuna musu abu sannan suka yadda suka ce dan haka mu imanin mu na musamman ne akan nasu amma wannan bai nuna mun fi sahabbai mai ba daraja ba an gane magana da ke ko to wannan shine yadda zaka dinga bambance tsakanin al'amura din ina fata ana ganewa Allah shiryar da mu da haka yake cewa a menene yace dan haka a ina ne ne na rufe gurin ma'aiko yawwa yake cewa ala adalli mashhudin yace wa la ilaha illa huwal azizul hakim dan haka sai malam yace fastashhada subhanahu bi nafsihi kaga da farko sai Allah ya shaidar da kansa cewa shi ya shaida babu an bauta da gaskiya sai shi wa huwa ajallu shahidin kuma babu wanda ya kai Allah shaida babu wanda ya kai Allah girma wajen shaida thumma bi khiyari khalqihi sannan kuma ya zaɓi wasu halittunsa yace sun shaida wa hum mala'ikatuhu su ne mala'iku wanda muka gama magana a kansu wal ulama'u min ibadihi da kuma malamai daga cikin ainihin wato bayin Allah subhanahu wa ta'ala a Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kan cewa malamai manyan mutane ne a cikin al'umma an gane magana da kyau ko kuma mutane ne masu daraja yasa a wani guri yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama wanda aka fi tsammanin tsoron Allah daga gurinsu su ne su wane ne su ne malamai an gane magana da kyau ko akwai wani malami ya rubuta littafi ya saka masa wato akhlaqul ulama'i ɗabi'un malamai halayen malamai a ciki ya rawaito wata magana daga aliyu ɗan abi talib Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da aliyu ɗan abi talib a jannatul firdaus aliyu ɗan abi talib yake cewa ala unabbi'ukum bil faqihi haqqal faqihi bana ba ku labarin wane ne cikakken mai fahimtar addini fahimta ta gaskiya malamin Allah ba bana ba ku labari ba Ali dan Abi Talib ya ce ga siffofinsu don haka ka ji da kyau a matsayinka na mai da'awa a matsayinka na malami da Allah yake buga misali da cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to ka ji cewa ka siffantu da irin wannan siffofin idan baka siffantu da irin su ba to ba da irin ka Allah ke magana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba na fata an gane Ali dan Abi Talib yake cewa man lam yaqnatin nasa min rahmatillah na farko malami ya zamanto ba shine mai yanke mutane daga rahamar Allah ba akwai malamin da kullun idan ya zo baza wuta yake yi jahannama khalidina fiha abada la ilaha illallah za haka zai ta ɗiba mutane yana watsa su a wuta haka ne jama'a ko ba haka ba ba sassautawa ba kakkautawa kullum ya ta danna ku a wuta babu bayanin rahama ba bayanin tausayin Allah da jin kan Allah ko Allah cewa ya nabi ibadi anni anal ghafurur rahim sai ce kuma me wa anna azabi huwal azabul alim nabbi ibadi gaya wa bayina ba su labari anni ni Allah ana ni ne wanda algafuru mai yawan gafara arrahimu mai yawan jin kai kaga sai aka fara da bangaren menene rahama da jin kai da tausayawa bayi sai sake cewa kuma wa anna azabi huwal azabul ali kuma lallai azabata azaba ce mai menene mai raɗaɗi to haka ake so ka tsaya tsakanin bainal khawfi war raja'i da ya zo magana akan annabawa sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati sai ce wa yad'una na ragaban wa rahaban yace wa kanu da na khashi'ina lalle annabawa suna gaggawar aikata alheri suna kiran mu suna masu kwaɗayin rahamar mu kuma suna tsoron azabar mu ina fata an fahimci magana da ya zo kan sauran bayi yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai yace la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim qul ka ce musu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku dandazan bayina da kuka sha tafi karfin cikin kuka saba min kuka kauce tafarkina kuka wargaza tsarina kuka sauka daga shoulder kuka sauka shoulder ma'ana daga kan titi kuka sauka shoulder Allah ya ce la taqanatu min rahmatillah duk da kun sauka shoulder kun saba amma kar ku yanke kauna daga rahamar Allah na fata an fahimci magana sai Allah ya ce inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai karankata kaɗinsu innahu huwal gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga waɗannan duka ayoyi ne da suke nuna kuma a wani guri yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in sai yace fa sa'aktubu halil ladina madha eh fa sa'aktubu halil ladina ina alramomin ne ya kuke haka ne a yi muku ciki a yi muku haihuwa a yi muku zanin ɗaurawa da goyon da komai ku dinga muraja'a sosai sosai ina fata an fahimci magana ka san yawan muraja'a shi yake sa duk ayar da kake bukata zaka je ka zo da ita in an tambaye ka zaka karasa ta saboda kana yawan karatun alkur'ani musamman idan kai hafizi ne ka zama kana yawan muraja'a ya zama aya in an ja ta akalla in an faɗa ma farkon zaka iya karasa ta nakan yi haka wani lokaci don in gwada ku ina fata an gane maganar da kyau ku to wannan shine saboda haka Allah ya ce rahamarsa ya ta yalwaci fushinsa ma'ana rahamar ma ta fi fushin yawa ko to kaga wannan duk albishir ne da Allah ke mana wajen mu gane cewa yana kaunar mu kuma yana son mu da rahama amma sai kaga wani ya zo in banda khalidina fiha abada ba abin da yake jawo mutane to shine yake cewa na farko mutumin da malamin da lam yaqnatin nas min rahmatillahi na biyu yace wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah tare da hakan kuma tare da baya yanke musu kauna daga rahamar Allah amma kuma baya sauƙaƙa musu saɓon Allah kuma ka san akwai wani malamin shi kuma kullum falala kullum falala daga ya ja aya ta falala ce daga ya ja hadisi na falala ne to sai a wayi gari mai saɓo ba zai ji cewa yana da matsala da ubangijinsa ba haka ne ko ba haka ba don haka sai ya ci gaba ya ta saɓansa saboda kullum ka taɓa shi sai ya ce a inna Allah gahuru rahim ayar ma ko jarida ba a janta saboda bala'i wai gahuru wa ya ce ma gahuru ake gafuru fa gafuru saboda me saboda an sauƙaƙa mar ayyukan saɓan baya jin narko kuma kullum falala ake gaya mar ba a nuna masa kuma ya gyara to shi yasa sai a tsaya tsakanin kwaɗaitar da mutane da rahama da kuma kwaɗaitar abin nan tsoratar da su daga menene yasa wani malami ya ɗauki alƙalaminsa mai albarka sai rubuta littafi mai suna at-targhibu wat-tarhibu an gane magana da kyau ko wani kuma ya ɗauki alƙalaminsa mai albarka ya rubuta littafi ya saka masa alhalalu wal haramu yusuf al-qardawi ko ya rubuta alhalalu wal haram ga halal ga haram ga abin da Allah ya ce kai ga wanda ya ce karka yi kawai ka zaɓa ka gasa at-targhib ga inda aka kwadaitar da kai ka aikata wa tarhib ga inda aka tsoratar da kai karka aikata ka zaɓa ka gasa dukansu waɗannan littattafan guda biyu sanda aka samu Muhammad Nasiruddin Albani ya ɗauki wannan littattafai ya reraye su da hadisin da bai inganta bai tankaɗe su ya fitar wanda suka inganta kuma ya tabbatar da su ka je ka neme su akwai ghayatul marami fi takhrij ahadithil halal wal harami sunan littafin al halal wal haram to sai dai tankaɗe shi ya reraye shi sai saka masa ghayatul marami makurar buƙatar mai nema fi takhriji ahadithil halali wal haram cikin takhriji da tankaɗe da relaya akan hadisan da suka zo a cikin littafin alhalal wal haram na Dr. Yusuf al-Qardawi Allah ya gafarta mishi ina fata an fahimta so don haka ana so malami in ya cika faƙihi na haƙiƙa to ya zama yana kwaɗaitar da mutane rahama yana kuma tsoratar da su daga menene daga azaba shi yasa ya ce baya yanke mutane daga ƙaunar rahama kuma baya sauƙaƙa musu ayyukan sabo sannan ya ce walam yu'amminhum makarallahi kuma baya amintar da su daga ainihin wato wato mai da martanin Allah domin kalmar almakru malamai suka ce wato siffa ce wanda ba a jingina wa Allah ita kai tsaye duk da cewa kuma ayoyi sun zo a cikin alkur'ani suna nuna cewa wato Allah yakan yi makirci ina fata am gane to amma kuma tare da haka da farko dai Allah ya ce wa makaru wa makarallahu sai ya ce me wallahu khairul makirina a can kuma yace wayam kuruna wayam kurullahu ko an gane magana da ke ko can wa makaru sun mayi makircin wa makaru makaran wa makarna makaran ta ce fanzur kaifa aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina wa makaru makaran sun yi mana makirci cikin addini wa makarna makaran mun mayar musu da martanin makircinsu fanzur Allah ya ce duba mana kaifa kana aqibatu makrihim yaya ƙarshen nasu makircin ya ƙare anna dammarnahum mu muka dirka kadda su na fata an fahimci magana wa qaumahum da su da mutanensu ajma'ina ga baki ɗayansu kaga anan Allah ya jingina wa kansa siffar menene makirci a can kuma yace wa yamkuruna wa yamkurullahu suna yi wa Allah makirci suna wa addinin Allah makirci suna yi wa annabi Muhammadu makirci wa yamkurullahu Allah yana mayar musu da martanin menene makircinsu sai ce wallahu khairul makirina Allah shine mafi wato iya mai da martanin makirci akan makirai jama'a kun gane magana da kyau ku yasa kwanakin ba nake gaya muku fassara idan baka iya yaran da kake fassara da hi ba ko ka san abun za ka yi kwaba wallahi yanzu kaga ba ma jingina makircin kai tsaye sai mu ce mai da martanin makirci to shi yasa malamai sai suka ce idan ka zo ba za ka ce kamar yadda ake cewa huwa sami'un shi mai ji ne huwa alimun shi masani ne huwa qadirun shi mai iko ne to ba za ka zo ka ce huwa makirun ba kai shiru in kai haka kalma ce madmuma a bazzargi to ba za ka jingina wa Allah ita kai tsaye ba sai dai suka ce sai ka ce huwa makirun liman yamkuru bidinihi Allah mai mai da martanin makirci ne ga wanda ya wa addininsa mai makirci domin ita kalmar zallata makirci tawaya ce a jingina wa ko kai ne barantana Allah yanzu ko kai aka ce kai wani makiri ne yabanka aka yi ko zaginka aka yi na fata fahimci magana zaginka aka yi ba yabanka aka yi ba amma idan aka ce kai ai wani ya iya mai da makirci idan aka yi duk abin da ka kulla masa wallahi sai ya warware kuma sai ya dawo da kika wannan yabo ne ko zagi ne yabo ne to shi yasa shi kansa Allah sai a ce huwa makirun liman yamkuru bihi ko bi dinihi ko bi rasulihi ko bi qur'anihi shi Allah mai mai da makirci ne ga waɗanda suke yi wa addininsa ko annabinsa makirci to shi yasa malamai suka ce irin wannan jimlolin da Allah ke jingina wa kansa na farko dai ba a jingina su kai tsaye ga Allah domin jama'a zai yi wa'ayi wa Allah makirci ai idan mutum zai iya yi masa makircin kuma makircin ya ci to ai akwai tawaya ta tare da shi saboda kenan ba shi da ikon tarewa kansa makirci ina fata kun gane to yanzu idan aka ce an yi wa Allah makirci to shin kenan wannan ya nuna cewa Allah bai da ikon tarewa kansa menene makirci to kaga abin ba zai yiwu ba to he suka ce wani lokaci Allah yakan faɗi wannan tir- kalmar yana jingina ta zuwa gare shi ba dan shi aka yi wa kai tsaye ba a'a sai dan ya nuna girman abin da aka yi masa don haka addini aka yi wa sai Allah ya ce ni aka yi wa a yanzu da mutumin da ya zagi babanka sai ka ce ai ni ka zagawa ne amma ai kai ba kai ya zagan ba da gaske lalle babanka ya zaga amma saboda girman laifin da ya yi sai ka jingina abin ma zuwa gare ka gaba daya haka ne ko ba haka ba to da suka yi wa addinin sa makirci sai Allah ya ce ni suka yi wa da suka yi wa manzon sa makirci sai Allah ya ce ni suka yi wa da suka yi wa ƙur'ani makirci sai Allah ya ce ni suka yi wa me yasa ya faɗi cewa shi suka yi wa alhalin shi ba wanda ya isa ya mar makirci saboda ya nuna girman laifinsu ban gane ko kun gane ba ina ganin cewa ko ibnu eh gwari gwari ko amma fa ba ba- ba Hausa zamfarawa nake yi ba kar ma ka ce an gane magana da kyau ko to kaga anan Allah ya jingina abin zuwa gare shi ne don ya nuna girman abin da girman laifin ba don shi ɗin aka yi wa ba to haka kuma Allah yakan yi amfani da irin wannan wajen nuna muhimmancin abu da darajarsa misali Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka sai ya ce me innama yubayi'una Allah sai ya ce yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankhuthu ala nafsihi lalle waɗanda suka yi maka mubaya'a ya kai annabi muhammadu suka yarda da addinin da ka zo da shi suka yarda da dokokin da ka karanta musu suka ba da hannu suka yi ma mubaya'a innama yubayi'una Allah sani dai Allah suka yi wa mubaya'a to Allah ne ya sako ya zo suka zo suka taru suka yi mana mubaya'a a'a ya jingina abin zuwa gare shi ne don ya nuna muhimmancin aikin da suka yi ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku don ya nuna girman abin da suka yi da darajarsa da kimarsa sai ya nuna kai tsaye da shi aka yi alhalin da annaba aka yi ina fata an fahimta to bari ka ji inda abin zai ƙara fito ma ka gane girman abin sai Allah ya sake cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah na saman nasu ma'ana Allah ya shimfiɗa hannu suka yi mar mubaya'a ko kuma sun himfiɗa hannu Allah ya ɗora nasa a kansu a kan nasu to yanzu Allah ne ya himfiɗa hannunsa suka ɗora amma Allah ya nuna kan cewa annabi ne ya mika hannu suka yi mara baya'a don girman abun da muhimmancin abun da kimar abun da darajar abun sai Allah ya ce kamar shi ne ya shimfiɗa hannun su kuma suka yi masa mubaya'a jama'a ina ganin dai an an fahimce ni daidai gwargwado ko to malamai suka ce irin waɗannan makirci eh alistihza da Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna Allah yana musu istihza'i me al istihza shine isgilanci na fata an fahimta eh yace domin suna wa Allah addinin Allah yastahzi'u suna masa isgilanci sai Allah ya ce a'a Allah yana mayar musu da maki- abin nan wato izgilancin da suke masa to Allah ya mayar musu wa ya mudduhum fi tughyanihim ya'mahuna kuma yana shimfiɗa su cikin fagauniyarsu suna cikin ɗimuwa da haka da almakaru da al-istihza'u da sauransu waɗannan kalmomi waɗanda haƙiƙanin ma'anarsu ma'ana ce mara kyau ko ka ji Allah ya jingina wa kansa sai ka ce a'a shi Allah ba makiri bane amma yana mai da martanin makirci ga wanda suka yi mar shi Allah ba istihza'i baya izgilanci amma duk wanda yawa addininsa izgilanci yana mayar mar da martani to haka hadith bila haraj duk wata kalma da ka ji makamantar wannan tunda duka babi ne na aqida muke magana to sai mutum ya kiyaye Allah ya kiyaye mu baki daya da haka yace malamin Allah inji Ali dan Abi Talib baya amintar da mutane daga makircin Allah shi na sa a wani guri Allah ya ce afa aminu makarallahi yanzu sun yarda da mayar da makircin da Allah zai musu sai ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul fasiquna ba wanda yake amincewa da mai da martanin makircin Allah sai mutane waɗanne fasikai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sannan abu na gaba yace walam yatrikil qur'ana ila a, qur'ana ila ghairihi malamin Allah baya barin qur'ani ya tafi laliban lalibe a cikin duhu jama'a domin duk mutumin da ya bar ɗauko hujjoji daga alqur'ani ya bar sunnar annabi Muhammadu ya daina ɗauko hujjoji daga qur'ani da sunna wannan bataccen malami ne za ka ga mutum ya zo jama'a ya yi darasi har ya gama ba aya to sai na rasa don Allah wannan irin wa'azi ne wannan jama'a wa'azin da ba aya a ciki a yi ta ɗan kwairo da ya zo yana magana yana magana yana cewa sarautar da babu alkali ba yari babu maji daɗi na ji mutane suna ta cewa wagga sarauta wacce iri ta ban gane ko kun gane waƙar ba sarautar da babu alkali ba yari babu maji daɗi ba makama ya ce na ji mutane suna ta cewa wagga sarauta wacce iri ta wato ga sarki amma sarki ne ba da alkali ka san asali duk gidan sarauta da akwai kotu a gurin wanda za a zo a shari'a wa mutane in suka yi abin nan ɗinsu sai a abin nan ya ce to duk gidan sarauta ko sarkin da ba da alkali babu yari babu gidan yari a kusa da shi babu maji daɗi a ce sarki ne amma ba da maji daɗin sarki ba makama a ce sarki ne amma ba da makama ba akwai makama ba a ce makaman gombe makaman kaltungo makaman wata hegantakuna minal ja'irina ina fata an fahimta ya ce to na ji mutane suna ta cewa wagga sarauta wace iri ne wannan irin sarki ne ba da maji daɗi ba makama babu yari babu wane ne wannan irin sarki ne wannan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to shine a nan mu ma tambayar da muke yi wanne irin wa'azi ne ba aya ba hadisi ina ga yanzu ne za ku fahimci inda na dosa kamar yadda wanne irin sarki ne ba yari ba mu maji daɗi ba makama to wanne irin wa'azi ne ba aya ba hadisi jama'a ya aka yi yadda waccan sarautar ba za ta taɓa cika ba tun da ba waɗannan to haka wannan wa'azin ba zai taɓa cika ba tun da ba aya ba hadisi tunda ya kagara dawo aya ko zai bari ko to kaji matsalar kenan Allah ya shirye da mu so saboda haka a malam yace malamin da yake faqihi baya barin alqur'ani ya tafi yana talalube malam da haka kaji mutum ya zo hudu ba malam ya ta zabgo larabci ya ta zabgo larabci shi yasa wani lokaci za ku gani wannan larabcin bai dame ni ba sai ne hudu ba guda goma bata wuce guda uku ne ne larabcin minti goma ko minti bakwai ba ba wa kowa ba a iya ba wata rai idan aka zo aka rikice da larabcin sai ka rasa ma ina aka dosa jama'a haka ne ko ba haka ba to dan Allah me ya manufar wannan larabcin tunda ka kasa gane me aka dosa to me aka yi kenan ai kyan wa'azi shine a fahimci me aka faɗa kuma sannan ya gamsar da mai sauraro jama'a haka ne ko ba haka ba to in na zo na fara inna alhamdulillah na gama na ce amma ba'adu ayyuhan nas fa'alamu anna kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza na gama na sauka me nace muku dan Allah to shi yasa wata ran mun san da larabcin sai mu ajiye shi a gefe sai mu ta kawo ayoyi muna fassara su ai ta kawo hadisai ana sharhin su wannan ita ce hudu ba ka isar da sako jama'a sun fahimci me ake so su gane amma ka zo ka gama larabci duka ka gama ka tafi an tashi ba shauki babu tsorata ba firgita babu kwaɗayin rahamar Allah ba a ja ayar rahama ba a ja ayar azaba me aka yi jama'a to amma saboda mun san akwai yan tsugudidi za ka ji sun je suna to ai bai iya bane yasa ba ya yi ai ai bai iya bane to yasa wataran sai mu dan ajiye abin nan din sai mu sauka kawai a zuba larabcin sosai tukunna saboda mun san akwai yan gulma wanda ba wai ayar suka zo da hadisin da fassara ba a sun zo ne su ji menene kuskuren ka Allah wadaran naka ya lalace wallahi kai wai kullum ba bukatar ka kaji inda kake da matsala ba kai kawai mai ma wa'azi shi kake so ka ji matsalar shi ta za ka gyara laifinka Allah ya yi mana ma muna da matsala wallahi jama'a to wannan shine da haka yake walam yutrikil qur'ana ila ghairihi shi malami na Allah baya barin Qur'ani baya barin hadisi ya tafi wani abu daban ina fata an fahimta yace sannan wala khaira fi ibadatin laysa fi hata faqquhun babu alheri dangane da ibadar da ba a fahimci ma me ake yi ba kana bauta wa Allah baka san me kake yi ba Ali dan Abi Talib yace babu alheri cikin wannan ibada ka je ka san menene ya fi maka baka ji abin da mai ahlar yayi ba yace ban yace da mutum zai zo yayi sallah tun daga farkonta har ta sai ya sallame ya zo zai fita sai a tare shi a bakin masallaci sai a ce me farillan sallah sai ya gagara fada me sunnoninta sai ya gagara fada menene mustahabbanta sai ya gagara fada menene masu mubtulat wanda suke bata ta duk sai gagara faɗa a alwajiz din nan duk mun karanta waɗannan abubuwan ba mun karanta su da ku ba yace to duk an tambayi mutum yace to za a nannaɗe ta ne yadda ka san tabarma mala'ika ya rugo da gudu ya same ka a bakin kofa ya maka ma ita ya hankada ka wace da ba da ba ni gudu me kawai ka zo ka yi dunguran kula kawai ka yi gaba ba ka san kawai abin da ka yi ba haka mai ahadari ka je karanta ahadari yace maka ma ita za a yi don haka wala khaira fi ibadatin laysa fiha maza tafaqquhun ba alheri cikin ibadar da mutum bai san me yake yi ba don haka ka dinga zuwa wannan karatun da kake gani wallahi alheri ne gare ni gare ka gare mu gabaki daya ka tsaya ka dinga yin tsam da ranka kana fahimtar me ake karanta ma saboda shi ne tsira na tsiran ka tsiran mu gabaki daya to amma an zo hankalinka ba akan karatun yake ba to kaga yaushe ne ina ilamata har yaushe sannan ya ce wala khaira fi tafaqquhin laysa fiha tafahumun to kaji kuma babu alheri cikin fiqihun da babu fahimta kuma a ciki wato ka fahimci abun eh kuma ba ka yi a cikin zuciyarka cewa rahamar Allah kake nema ya ce to ba alheri don haka ko ka fahimci me kake yi sai kuma ka bai da zuciyarka cewa don wa kake yi don neman rahamar Allah da haka ka gama fahimtar ibadar wallahi in babu kyakkyawar zuciya babu tsarkin zuciya malam ali dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace ba alheri nan ma magana ta karhe yace wala khaira fi qira'atin laysa fiha tadabbur sannan babu alheri cikin qira'ar da babu tadabburi kana karanta ayoyi baka san ma fadan da suke ba baka san tsoratarwar da suke ba baka san kwadayin rahamar da suke suke saka maka ba kai alaramma ne amma ka ƙi ka je ka nemi fassarar qur'ani ka ƙi ka je ka ko tarjama na malam abubakar mahmud gumi din nan ko tarjama na profeso umar sani rijiyar lemo din nan ka je ka saya ka dinga bi kana fahimta wallahi akwai wani dattijo a wani layi a cikin layukan garin nan kullun zan wuce shi bayan sallar la'asar zan gan shi ya ɗauko wannan tarjama na malam abubakar mahmud gumi ya buɗe yana bin fassara hausa yana karantawa wata rana sai na tsaya sai na tambayi wani bawan Allah nace ni ka wannan bawan Allah menene yace ai malam da kake ganin sa wannan hafizan alqur'ani ne to sai ya zama bai san ma'anarsa ba amma ya karanta qur'ani rau gau haddaci amma kuma bai fahimta ba to sai ya zama yayi boko har yayi diploma yana karanta Hausa yana karanta Turanci to sai kallafawa kansa tunda shi hafizi ne bari ya nemi littattafai da suka fassara ayoyi da Hausa bai iya larabci bai iya kaza ba ya dinga karantawa yana fahimta ya ce wallahi malamin nan da kake gani malam lokacin da ya fara abun nan mun ɗauka abun wasa ne sai gahi ya dawo har wa'azi yana iya mana a masallacin mu ya ce amma da iya ƙur'anin ya sani bai san ma'anar komai ba na ƙur'anin ya ce amma wannan tarjamar na malam gumi ya ɗauka yake bi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana karantawa ya ce wallahi yanzu ya san ma'anonin ayoyi da yawa ya ce har wa'azi yake mana to kai baka iya larabci ba ga malamai ka duba profeso sani umar rijiyar lemo jama'a mujalladi tara yayi ya fassara qur'ani da hausar boko kwanan nan aka kawo littattafan nan ko in ce bara aka kawo littattafan nan aka yi tallan sa anan wasu mu da yawa sun saya wanda na rantse muku da Allah hatta idan ina neman wata fassara bayan na duba littattafai na larabci da tafsiri na ibnu kasir tirmizi abin ibnu kasir abin nan wannan qurtubi da shauransu ibnu jariri ne tabari wallahi wani lokaci saboda in kara saboda bahaushe ne gar wataran sai na ɗauko littafinsa na ga da hausarsa irin garariya garan hausarsa ya ya fassara wannan aya na karanta na karanta na bi in zo nima in baku yi ai duk duniya gaba ɗaya koyi in koyar ake yi duk duniya gaba ɗaya magabata sun koyo daga manzan Allah sahabbai da suka koya daga hi suka koyar da magabata tabi'ai haka ne ko ba haka ba tabi'ai suka kwafe suka karantar da tabi'u tabi'ina su ma suka kwafe suka rubuce suka koma karantar da tabi'u tabi'u tabi'ina to haka ake ta tahowa ake ta tahowa har zuwa kanmu koyi ne ka koyar ka je ka koyo a gurin malamai ka zo ka koya wa wasu su ma su koya a gurin ka su je su koya wa wasu har duniya ta nade ba za a daina wannan ba haka ilimi yake in ma baka yadda ta haka ake samun ilimi ba to kana da matsala da haka ka je malami ya karanta ma ka ɗauki littattafai in ka iya ka duba ka karanta abin da baka fahimta ba ka samu wanda ya fi ka fahimta ya ƙara ma jawabi to wannan shine kai musulmin gaskiya ne ahalus sunna na hakika ba ahalus suna ba ka san akwai ahalus sunna akwai ahalus suna e sunna wannan sunna kenan suna kuma sunan yake amsa amma ba ahalus sunna ba a zunna annakum ganetun jiddan jiddan jiddan jiddan ko to mu je gaba da aka yake cewa wala khaira fi qira'atin laysa fiha tadabburun babu alheri cikin karatun da mutum baya fahimtar me yake karantawa dole ne jama'a mun ji fa akwai ruwayo da suka nuna sahabbai idan suka nemi ayoyi guda biyu suka haddace a gurin manzon Allah he sun je an fassara musu ayoyin kuma he sun je sun yi aiki da ayoyin he su zuwa kara musu an samu ruwayoyi da yawa wasu ruwayoyin ba su inganta ba amma wasu sun inganta suna kokari su san wannan da haka kai ma ka yi kokari duk abin da ka karanta komai kankanta ka san ma'anarsa jama'a kun fahimci maganar da kyau ko jama'a Allah madaukakin sarki shi yadda mu so na kawo wannan ne dan mu san muhimmancin malamai da irin yadda matsayin su yake kamar yadda wannan malami ya kawo da Allah madaukakin sarki yake cewa a da malamai kuma wato su ne suka shaida da mala'iku da kuma malamai sai Allah ya ce qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim to yan uwa wannan shine kaga ya shaidar da malamai min ibadihi ala ajalli mashhudin wa a'zamihi wa akbarihi wa huwa shahadatu alla ilaha illa Allah wannan kalma ita ce shaidawa babu ambata bisa cancanta da dacewa sai waye eh sai Allah subhanahu wata'ala an gane ko sai ce wal kalimatu tayyiba kalimatu tauhid hiya khairu ma qalahu an-nabiyuna kama fi hadisi Abdullahi bin Amru wal kalimatu tayyiba kalma mai daɗi din nan kalimatu tauhidi ita ce kalmar tauhidi hiya khairu ma qalahu nabiyuna malam yace ita ce mafi alherin abin da annabawa suka faɗa kama fi hadisi abdullahi bin amru kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amru dan ash jama'a kun fahimci maganar nan da kyau ko abdullahi dan amru dan ash sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di ko min qabli mafi alherin abin da ni na faɗa da kuma annabawa da suka zo kafin zuwa na wannan ya faɗe ta ne a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah ina fata an fahimta lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu kuma godiya ta waye ta Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan waye akan kowa to kaji wannan addu'ar wannan kalmar duk duniya ba wai mu ba ba magabatan mu ba ba magabatan magabatan magabatan mu ba mm -mm. annabi to ba ma annabin ba tun daga kan annabu nuhu annabu hudu annabu ishaqa yaquba sulaimanu dawudu ko dukkansu gaba ɗaya babu abin da suka ambata na zikiri wanda ya fi wannan kalmar da yanzu ka ji daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin abin da ni na faɗa na karanta na ambata na zikiri shine abin da wato wannan kalma ta la ilaha illallah to shi yasa kuma muka ce a cikin wannan kalma din kuma biyan bukatar dan adam take mun faɗa muku sirrorin kwanakin baya duk addu'ar na faɗa muku wannan ku ƙara riƙewa duk addu'ar da take da la ilaha illallah a ciki karkai wasa da ita yanzu dai wannan addu'ar is common ka san muna da matsala wai duk abin da aka ce is common to sai kaga mutane suna wasa da shi ba ma ɗaukarsa da muhimmanci saboda kowa ya iya wai wani so yake a bashi wata addu'a wanda cikinta wani turanci turanci wani bolanci bolanci na fata an fahimci magana an kasa gane ma'anar ta ma tukunna wata special eh wai shi shi ne zai ce ai na samu wata special ba wanda ya santa sai ni wallahi ba daidai ba ne ka samu addu'a daga gurin annabi muhammadu ita ce special addu'a ko da ku kowa ya iya ta to wannan shi ne don haka annabi ya ce mafi alherin abin da ni na faɗa da annabawa da suka zo kafin zuwa na ita ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ai yanzu an fara jin falalan la ilaha daga nan har karshen littafin nan falalan la ilaha illallahu ne za a yi ta faɗa saboda haka akwai falala akwai biyan bukata a ciki akwai alheri akwai daraja akwai kima akwai martaba akwai biyan bukatu sannan sai ka zo kuma ka hada da sauran addu'o'i da muka ce manzon Allah ya kwadaitar a dinga yin su ranar juma'a na faɗa muku wata addu'a wallahi jiya wani ya kira ni ya ce ya yi wannan addu'ar da daddare ma'ana yau kenan ya yi addu'ar da daddare jiya ya ce wallahi tallahi wani abu yana damunsa Allah ya warware masa ita saboda mutane ku gane shi ambaton Allah fa babu abin da baya magani ba abin da baya magani hatta kai kanka idan a kangara kake to ambaton Allah bai saita ka za ka dawo kan hanya idan kunci kake ciki ko damuwa Allah zai tsame ka wasu fa da ka gansu fa duk yadda ta rikice su suna kan saici wallahi ka bincika me alaka su da ubangiji wala Allah sun saita alaka su da Allah ne zuciyarsu ta saitu da ubangijinsu bakinsu ya ɗanyatu da ambaton Allah wannan ta sa Allah ya ɗaga musu kafa suna da kyakkyawar alaƙa da addini kyakkyawar alaƙa da iyayensu da suka haife su kyakkyawar alaƙa da makota kyakkyawar alaƙa da ɗalibai kyakkyawar alaƙa da wanda suke tare wannan yasa Allah ya ce ku ci gaba da rayuwarku ba ku da matsala da izinin Allah kiyama kuma ta zo in muku rahama wai daɗi kan daɗi kunama ta harbi gyambo jama'a ko wahala kan wahala ne wannan wahala kan wahala ne wannan ko na fata an fahimta so don haka mu mai da hankali mu mai da hankali addu'ar da na faɗa ran juma'an nan ta inda za ka gane muhimmancinta bara'u ɗan azibu annabi irin sai ya ce annabi ya zaune da ni kaffi bai na kaffaihi ga gwiwa ta ga tasa ya ce zan faɗa addu'a in na faɗa ka faɗa in na faɗa ka faɗa yadda ake koyar da ɗan firamare wallahi tallashi haka manzan Allah ya koya barawa ɗan azibi wannan addu'a ya faɗa shi ma ya faɗa ya faɗa da ya gama sai annabi ya ce karanta in ji har ya kuskure a wani guri annabi ya gyara mishi ya ce ka ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya ce ka sake cewa wa fawwattu amri ilaika ya ce wa fawwattu amri ilaika ya ce ka ce wa wajjahatu wajihi ilaika ya ce wa wajjahatu wajihi ilaika ya ce ka ce wa alja'atu zahari ilaika ya ce wa alja'atu zahari ilaika ya ce ka ce ragabatan ragabatan wa rahabatan ilaika ya ce ragabatan wa rahabatan ilaika yace ka ce amantu bi kitabika allazi anzalta yace amantu bi kitabika allazi anzalta yace ka ce wa rasulika wa nabiyyuka allazi arsalta yace wa nabiyyuka allazi arsalta sai da suka maimaita kusan sau uku ko hudu sai annabi ya ce karanta in ji ko ka riki ya karanta da ya zo gurin wa nabiyyuka allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta yace ba haka na ce ma ba ya ce wa nabiyyi kallazi arsalta na ce maka sai ya gyara manzan Allah ya ce idan mutum ya faɗi wannan addu'a da daddare to idan da za a waye gari ya mutu ɗan aljanna ne sannan duk wata rigimar duniya da kake ciki idan kana wannan addu'ar manzan Allah ya ce wallahi sai Allah ya fitar da kai na faɗa muku irin waɗannan addu'o'in kala kala in na samu na sama ina faɗa mana saboda abin da yasa muke haka mun ga wasu suna ta tallan wasu addu'o'in da ba na manzan Allah ba kun gane maganar da kyau ko gashi nan karatu ne yanzu a social media in kai ba malami bane to zaka samu matsala wa alaikum assalam jazakum Allahu khairan akwai la malja wa la manja minka illa ilayka sannan amantu bi kitabika allazi anzalta wa ras- wa nabiyyika allazi arsalta baban maryam ya mana gyara daga can baya Allah ya saka da alheri an gane magana da kyau ku to haka ake bukata dan haka yan uwa mu koma zuwa ga ubangiji kuma mu rike addu'o'i da neman yardar Allah Allah zai yarda da mu da izinin Allah akwai bayani guda biyu da nake so in rufe da su kafin mu rufe kaset ɗinmu saboda ina so wannan bayanin ya shiga ciki a abu na farko kamar yadda jiya na faɗa a hudu bata ta juma'a cewa a honorable ali isa jesi allah ya saka mishi da alkhairi a ya ba mu wata gudunmawa mai gwaɓi wanda suka zo sallar juma'a jiya sun ji bayanan da na yi ya ba mu ainihin wato wasu katuna guda ashirin wanda kowa zai je iya cire naira dubu ashirin saboda ɗan tallafawa mutane ko muka ce wannan abin ya yi shi ne mutum dubu biyar ya yi wa a faɗin jihar gombe wanda muka lissafa kuɗin kusan naira miliyan ɗari ya kashe akan wannan abu kuma muka yi masa addu'a da fatan alheri sannan muka ja hankalin wasu daga cikin manyan garin nan da ma na ƙasar nan gaba ɗaya da su ma su ji tsoron allah kayan al'umma da yake hannun su yi ƙoƙari su dinga ɗan fito da shi suna yafa musu ko ba haka bane jama'a yawwa su ji tsoron Allah su ma in dai honorable Isa je su zai iya wannan to a he sanata zai iya yin sama da haka ko ba haka bane sanatoci za su yi sama da haka ministoci za su yi sama da haka ko to muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wani abin da bawan Allah nan ya ƙara yi jiya da daddare na koma saboda Allah ya saka wa su malam Yakubu ciyaman su malam Usman su malam Aminu ga sunan ma'aikatanmu na social media sun yanke wannan guri da ne wannan addu'o'i sun ɗora shi a social media to sai ya ci karo da abin to abin sai mar daɗi ka san bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici in mutum ya abin alheri ka yaba masa hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man la yashkurun nas la yashkurun laha duk wanda baya gode wa mutane in sun yi abin alheri ko ya gode wa Allah Allah bai bukata saboda haka ba karamin sharri bane a yi muku alheri ku ja baki ku shiru musamman ina jan hankalin yan uwana masu da'awa wallahi alheri yana zuwa gurin wasu da yawa amma ba a ji ku yi haƙuri yan uwana masu da'awa dole in faɗa muku gaskiya ni din ma ba ina yaban kaina bane na rantse da Allah ni kaina ban yi abin da ya kamata ba har yanzu har yanzu akwai abin da ya kamata na yi ban yi shi ba amma tare da haka ina jan hankalin kaina da naku cewa ku mu ji tsoron Allah gaba ɗaya in an ɗauki abu an ce na al'umma ne mu ba su abinsu kai ko da kai aka bawa personally aka ce wannan naka ne aka ramaka Allahu ka ce na gode Allah ya saka da alheri sai ka zauna sai ka ga suwaye ne kan abokan hidiman nan da kuke fama suwaye ɗaliban nan da kake kaza da su suwaye kaza suwaye kaza waɗanne ɗalibai ne kana ganin su kasan suna cikin bukata sai kai list sai ka ɗauki nambar waya duka kira su ka ce wane zo ka same ni a guri kaza ga wannan wane zo ka same ni a guri kaza ga wannan wane ga wannan wannan ko naka ne naka aka baka mallakar ka ballantana a ce maka an bawa al'umma ku dubi wanda suka dace ku basu ina so ku san cewa da yawa daga cikin manyan mun nan suna son yin irin waɗannan alkhairan amma wallahi tallahi labarbarun da suke samu cewa ba a isar da sakonnin da suke barwa zuwa ga mabukata wallahi yasa suke kasa a gwiwa a nan in ba ku manta ba honorable wannan wannan bellatinka ya zo nan ya ba mu ni har na manta ma adadin abun kun rike adadin abu naira dubu ɗari biyar ya ba mu akan arabawa mutum abinan dubu goma goma shi ma ko mutum hamsin muka zo nan masallaci muka yi list ɗin kowa da duk wanda ya cancanta akwai ɗalibai a nan waɗanda ana karatu tare da su mun san suna cikin bukata akwai ma'aikatan masallaci akwai 'yan hisba akwai social media duka har da makotan masallaci nan duka muka yi list na zo nan na zana zanen dirhin kwamanda yana gefe na ga baba ibrahim muka dinga ɗaukar rafa rafa muna bayarwa wallahi bawan allah nan da ya ga yadda muka yi allah ya saka masa da alkhairi sai ya sake ɗauko wata dubu ɗari biyar ɗin sai ya ƙara mana ya ce malam in dai haka za ku yi to ga wannan a ƙara muka zo muka sake rabarwa ya ƙaro mana ina jin sau uku yana bamu dubu ɗari uku ne na ƙarfe ko miliyan ɗaya da dubu ɗari uku haka ya bayar muna magana da shi yace ya ba da irin waɗannan abubuwan da yawa yace amma wallahi ba zai ɓoye min ba bai ga inda aka yi abin yadda yake bukata kamar yadda mu muka yi ba muna gode wa Allah ba dabarar mu bace ba iyawar mu bane ba wai tsantsan tsoron Allah mu bane muna muna so mu zama masu tsoron Allah tabbas amma ba mu tsarkake kanmu mu masu tsoron Allah ne amma muna fatan mu zama haka Allah kuma ya mai da mu haka su saboda haka waɗannan bayan Allah suna yin abubuwan nan saboda wannan sannan wallahi ina godiya ga wasu bayan Allah da suke bani shawara akan ire-iren waɗannan abubuwan ga su kwamanda suna nan ga su baba Ibrahim suna nan eh ga su abu Maryam baban Maryam suna nan da sauran waɗansu bayan Allah wanda Allah ya taimake ni ba ina wa alfahari ba wallahi ba na yin abu da kani kaɗai nakan tuntuɓi abokan shawara mai shawara mu ga me ya kamata a yi saboda duk yanda in dai annabi muhammadu Allah sal- Allah zai ce masa wa shawirhum fil amri fa idza azamta fa tawakkal ala Allah to ban ga wani ilimi da Allah ban wanda zan ce zan dinga yin hukunci ne kadai ba annabi da kansa an ce dinga shawara da makusantansa cikin sahabban annabi muhammadu to mukan shawara kuma suna ba da shawara ta tsakani da Allah ta amana a wasu lokutan ma in mun ga abin zai gaza na rantse da Allah akwai daga cikin su wanda za su ɗiba aljihun su ce to malam a ƙara da wannan sai a ba wa wani ma bai kamata a yi abin ba wani ba sukan yi haka muna ba da haƙuri ga waɗanda za ka ji cewa an yi abin sai ka ji kai ba a yi maka magana ba to mukan yi abin daki-daki ne wani lokaci yanzu lokacin da aka ba da wancan kuɗin a karan farko mun ɗebi wasu akwai waɗanda Allah ya saka musu da alheri Allah ya yafe mana da mu da su gaba ɗaya na ina faɗin wannan ne a babun wallahi mutane mu ji tsoron Allah ko mu dinga haƙuri da junanmu wasu da suka ji ba a sa sunan su ba wallahi sun koma gefe sun yi ta surutu wanda abin nan ko yaya zami ba za mu wadatar da mutane ba ana cikin surutun sai ya ce an ƙara mana he muka ce to ko masu surutun ku zo kuma ga naku ga su babai ibrahim sun san an yi haka ga kwamanda duk sun san an yi haka baban maryam duk ya san an yi haka ga yi can a zaune a baya muka ce kuma masu rudin ku zo allah ya kawo ba shi kenan ba ina fatan bayyanci magana so ku yi hakuri don allah in kun ji mun yi babu wasu wallahi kar ku ɗauka mun manta da ku ne muna sani muna sani kuma muna so wannan abun in Allah ya ci gaba da mana wannan fatahi na rantse da Allah niyyata duk wani wanda yake zuwa nan wallahi sai ya shaida abin da ake mana insha Allah ta'ala wata ran muna zaune mana a ce a kawo miliyan ɗari zan ce a kulla masallacin nan na waje duk su shigo wanda duk baya gurin karatun nan kar a yadda yin hizba su bar shi shigo wallahi tallahi na ce wallahi na ce duk kowa abu da me akwai da babu duk a ba su rafa ɗaɗɗaya wallahi in Allah ya yarda wata ran Allah zai mana wannan ba dai kyakkyawar niyya da manufa muke da ita ba wallahi Allah zai mana da izinin Allah insha Allah ta'ala amin amin malam so za mu kulla masallacin mu ce kowa ya nemi guri ya zauna sahu sahu a fara daga hannun dama ko baban nuwa an gane maganar da kyau ko to saboda haka muna addu'a ga honorable ali isa jesi allah ya saka mishi da alkhairi da ya ji wannan godiya da muka yi wallahi da daddare je sai ya kira ne ya ce an ƙara min mutum goma bayan mutum ashirin ɗin da aka bamu kuma aka aiko mana da abun kuma muka yi list yanzu dai maganar da nake muku kowa ya shaida daga cikin waɗanda muka bawa dinnan alhamdulillahi rabbil alamin so honorable muna mika wannan a ƙarin saƙo na godiya cewa saƙonka ya iso mu kuma mun isar ga waɗanda suka cancanta a basu kuma muka sake yin tsari irin wancan cewa kowane mutum ɗaya a goya mar mutum ɗaya a ƙara masa don haka yanzu honorable ya sa mun taimaki mutum sittin da naira dubu goma goma wasu naira dubu takwas takwas naira dubu ɗari shida ya bamu ina so kusan cewa fa nan gombe ba federal constituency sa bane ba mazaɓar shi bane da zai yi bai bamu ba ko a gurin Allah ba shi da laifi haka ne ko ba haka ba dan baya wakiltar mu ba mu yake wakilta ba yana wakiltar bangaren sa ne inda aka bashi to amma tare da haka saboda mutuncin da'awa yace malam kai ma ga na ku kuma jiyan muna magana da ke ashe ba iya masallacin nan ba bolari ya kai masallacin shagon gore ya kai masallacin fitiyani ya kai duka masallatan nan wallahi duk ya kai musu duk ya kai musu Allah ya saka mihi da alkhairi to amma dai an ji shiru sauran mu kan dai an ji bayanin mu yawwa eh to ai gaskiya ne gaskiya ne yawwa yauwa to sannan bugu da ƙari in ji 'yan ƙwallo bayan wannan ƙwaya goma da ya ƙara mana kuma ya ce ga shinkafa buhu goma malam a rabawa bayan Allah nan ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna so saboda haka honorable Ali Isa Jesi muna godiya Allah maɗaukakin sarki ya biya ka da aljannar firdausi a wannan yanayi da ake ciki komai kankantar abin da ka ɗauka ka bawa mutum Allah ka taimake shi ta taimake shi ɗazu ɗaya daga cikin waɗanda muka ba shi muka wakilta ya raba wa wasu ya ce wallahi dama akwai waɗanda ya yi alkawarin zai saya musu da kuɗinsa ya ba su wallahi jama'a ya ce ashe Allah ya gani ya sai yanzu gahi ya kawo abin da zai bayar mun lissafa masa wasu muka ce ga wannan aje a ba wani da wani da wani ya ce Allahu akbar ya ce wallahi akwai wane malam akwai wane jiya muka yi waya da su yau din nan zan saya musu shinkafa da raba musu sai gashi ashe Allah zai kawo ta ta hannun al'isa jesi saboda haka gaskiya muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya biya da aljanna kuma a ya ce kowa ya ƙara rike katin safa ina ƙara jaddada wannan duk wanda aka ba katin nan ya rike higam kuma duk wanda ka san ya goya ka to kamar ne masa fa wallahi daga ka ji labari yauwa ka tabbatar ka sa majanyi ka daure dam daga ka ji labarin ta duro na fata an fahimci magana ka ce to ina wanda ya goye ni yauwa yauwa ya adalci yauwa Allah ya samu dace na yawa daga ya ji cewa ta fashe eh ba irin wancan fayil din da har yanzu ta ki ta fashe ba daga yaji ta faso to ya sani cewa akwai bayani subhanallah sun ɗauke wutar ko to shi kenan dama lokaci da ya tafi dama bayanan da zamu ya yi kenan muna addu'a Allah ya saka wannan bawan Allah da alheri Allah ya biya shi da aljanna a daga ƙarshe ina ƙara mika godiya da addu'o'i da bayan Allah suka yi ta mana musamman akan abin rashin lafiyar mahaifiya an sallamo ta kuma tana ƙara samun sauƙi hatta wasu abubuwa da da ciwon yake sa ta take yin su ka san ga girma ga abun nan wallahi yanzu abubuwan duk suna sauki a hankali da izinin Allah so muna so a ƙara taya ma addu'a sosai Allah ya ƙara mata lafiya Allah kuma ya sa ta cika da imani Allah ya raba mu da su lafiya ya haɗa mu da su a jannatul firdausi sannan yayana a jibi zai cika sati biyu muna tare da shi kuma a jibi zai koma malam Suleiman Muhammad Yunusa gashi nan a zaune wanda shi ya zo mu shiga mu fita mu kai mu komo da shi akan wannan dattijuwa na faɗa muku da mahaifiyarsa da ita mahaifiyata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya don haka ya girme ni yana bani wasu shekaru sai dai in ka gan shi zaka ɗauka cewa ni ne babba an gane ku so yana buƙatar a ƙara masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya biya masa buƙatunsa na alheri gaba ɗayansa abin da yake yi na hidima da taimaka mana da yake yi da yi mana abin da ya kamata Allah ya bahi masu yi masa ko yana raye ko bayan ya mutu Allah ya saka da alheri mamarin ku akwai
to yana da kyau bismillah yana sarki ya saka da alheri ya biya da aljanna ku ya hakuri akwai mamar yana da kalmomi guda biyu da zai kara sai mu rufe da su insha Allah ta'ala sai mu kira sallah sannan sai mu yi sallah ba maryam bismillah insha Allah okay zaka tsaya da eh zai zo alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammad salawatullah wa salamuhu alai amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah a in kun lura bayan lokaci bayan lokaci in akwai munasaba na kan tashi in yi magana a kuma ya zama dole ne domin na ga malam yana bayani gaskiya ya shigo da tawadi'u da yawa a cikin wannan al'amuran tsakani da Allah kamar yadda malam ya faɗa duk wayannan program na shi a jesi nan ba wai kawai wannan masallacin ba amma kuma za ka ga an- an zo wayannan abun za ka ji shuru ne fa ba wani bayani wannan abubuwan nan da aka yi gaba ɗaya yanzu malam ya ce wanda aka goya ɗin nan su dinga bibiya idan kun ji duk wanda ya san an goye shi idan wani abun ya faru ya zo ya same ni, listin yana nuna yana hannuna yana laptop ina don ce masa kawai kai ga wanda ya ka goya don ku sani cewa shi malam zai zace kawai a yi wayan na abu araba akwai kuma bayan allah ba zan ambaci sunan su ba kamar yadda faɗa wani lokaci cikawa suke yi so sannan kuma wani su bayan allah wallahi ku ji tsoron allah irin wani su mutane masu maganganu so da yawa za ka gani ana irin wa'annan abubuwan sai wani ya koma gefe yana faɗin wasu maganganu wanda ba su dace ba yana munna mutane zato to wallahi za ka ɗauki alhakin bayan allah Allah zai musu sakayya ta inda baka tsammani saboda wa'annan bayan Allah suna iya kokarin su kamar yadda shi ma malam yana iya kokarin sa wallahi maganar da malam ya gaya muku cewa anan ni a nan garin da ya malamai ban ga kai in ba ku sani ba malam a cikin ma a cikin ma na ibansa akwai wanda wallahi tallahi daga a dalilin sa sun je aikin hajji amma ba la ku taba sani ba kuma shi zai gaya musu baya so a faɗi akwai wanda suke samun alawansu wata-wata wallahi domin wai na abubuwan gwanda tun da malam ya yi tawadi gwanda mu mu zo mu faɗi wannan abun a tabbatar kuma kun ji dai daga baki na ne wallahi Allah bai jarabe ni da karya ba ba wai alfahari ne ke muku bala fakar assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam wa rahmatullah Allah ya saka da okay akwai mai eh insha Allah Allah ya saka Allah ya saka abubuwa to masha Allah to Allah ya saka da alheri a yan uwa a muna ƙara godewa Allah kuma muna ƙara tawassuli da dukkanin ayyukan mu na alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alheri ni na san akwai masu bukatar addu'o'i da yawa a nan gurin kuma damuwoyi ne iri-iri mutane suke da shi kuma muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alheri bari in faɗa muku wata magana ba maryam ya yi maganganu waɗanda ina addu'a Allah ya saka masa da alheri ya yafe masa wasu abubuwa kuma shi ɗan adam baya so ya yi abu a yaba masa gaskiyar magana kenan in dai mutum ne mai imani an gane magana da kyau ko duk musulmi baya so ya abu a yaba mishi kuma musulmi so yake dinga yin ayyukansa a ɓoye in ta bayyana dan dole ba yadda ya iya wannan babu matsala kuma in an yabe ka akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tana na sha karanta muku anan Allahumma la ta- tu'akhidh- la la ta'khudhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamu waj'alni khairan mimma yazunnun Allah karka kama ni da abin da suke faɗa ka gafarta min abin da ba su sani ba ka kuma sanya ni mafi alkhairin abin da suke ambatawa a kaina shi kanshi baban Maryam wallahi yana da wasu alkhairan da idan zan fasa muku a nan gurin na rantse da Allah dukkan ku za ku yi mamaki amma bari in faɗi wani guda ɗaya wanda ban taɓa faɗinsa ba kuma shi ya dinga hana ni faɗa wallahi da shi da manajan alheri Allah ya saka musu da alheri wallahi sun share kusan shekara biyar ni dinnan suna bani allowance daga cikin salarinsu duk wata shi- ba zan faɗa adadin kuɗin ba don kar ma kaman hasada yawwa duk wata wallahi baban maryam zai kawo kaza manajan alheri zai kawo kaza su haɗa wallahi yadda kake jin alat a ƙarshen wata haka nake jin alat gashi nan ba gashi can ba na yi na yi zan yi wannan maganar yaƙi to ni ma na rama yau an yi 50-50 Wa- amin abu amin abu wannan ɗaya ne wallahi daga cikin alkhairansa banda maganar abu ya taso mu zauna mai shawarwari kuma gashi nan muna shawara da shi akan abubuwa da yawa ga su kwamanda ga su baba ibrahim duk muna shawara da su wani abin idan ya taso sai in ga baba ibrahim ya kamata in nema mai shawara da shi don shi ya fi cancanta a wannan fagen wani abin ya taso in ce bari in nema kwamanda don shi ya fi cancanta wani abin ya taso in taimi baba maryam wani abin ga yakubu mai kano shi zan kira har gida in ce zo ka zauna muna da magana mu tattauna wani abin ga su na duka ina kiran kowa ɗaya bayan ɗaya kowa da lokacinsa kuma kowa da abin baiwar da Allah ya masa so daga cikin abin da na fahimta dangane da da yawa daga cikinsu ko in ce dukansu shine kowa so yake a taimaki wani ba wai shi a taimake shi ba wannan ta sa sau da yawa in wani abu ya taso wasu kan ɗauka su sa aljihunsu su ɗauko aljihunsu ce malam a ƙara ko a cikata ko a yi kaza da yawa za a zo a yi rabo na rantse muku da Allah dukkansu babu wanda aka ba ko kwandala ko an bashi sai ce yana da wani mabukaci a karkashin shi gare ya bashi don shi ya fi karfin abu amma wallahi yadda baba maryam ya faɗa akwai waɗanda suke faɗa cewa mun zo mun kafa business ne a wannan masallacin maganganun ba ma faɗa muku su saboda tsakani da Allah wasu abin in mun faɗa muku za ku yi ashariya wanda suke faɗa wallahi maganganun sun yi muni amma haka muke haƙuri muke dannewa amma ni dai na sani ko ba daɗe ko ba jima wata ran babu wa a masallacin nan haka ne ko ba haka ba wallahi idan abin alheri kake yi bayan ka tafi za a sani idan ma sharri kake bazawa bayan baka nan za a tabbatar yau da gobe dai ta ki wasa saboda haka kullun nakan ba mu haƙuri da ni da su gabaki ɗaya wani lokaci in aka yi min wani abu su he su fi ni fusata na ce musu ku ya haƙuri wata ran zai wuce saboda haka ƴan uwa mu kyautata wa junanmu zato gaba ɗaya dama mu mun sani in ɗaukaka ta zo to jarraba he ta biyu bayanta ɗaukaka ce Allah ya bamu kuma zai jarrabe mu a cikinta kuma zai ga idan ya jarrabe mu ya za mu yi akwai wani abu da ya faru a cikin wannan abin da aka yi a yau dinnan Allah ya warware abun wallahi tallahi akwai wanda aka ware wa nasa ashe shi baya ma gari kuma bai sani ba sai muka shawara da wanda kuɗin ke hannunsa cewa to ko a bawa wani he da ce a'a a raba musu biyu da shi da wani ya ce to amma in an raba girman wani ya fi karfin a bashi rabi in dai haka ne a haƙura a bawa wani wannan da nace a bawa nace to shikenan a yi haƙuri a bashi sai aka bashi wallahi an yi haka jiya sai gahi Allah ya kawo wanda da aka ce a bashi nace a'a a bawa wancan shi ma sai gahi Allah ya kawo masa to sau da yawa kai kana ganin yanzu ne baka san gobe me za ta haifar ba yanzu din nan muna nan wani yanzu nan yana nan a zaune bai da kwandala bai sani ba daga nan zuwa ya koma gida Allah zai bashi wani zai je gida ya tarar wani yana zaunan nan yanzu ni na san cewa an masa alad an tura mar wani abu wanda dukkan mu nan mu ba mu sani an tura mar ba haka dai jama'a ko ba haka ba to mu daina ganin yanzu yanzu mu dinga tuna me zai faru gobe ji bugata dukkan mu nan ba wanda ya san wannan alherin zai zo kuma kun san sanadiyar zuwa wannan alherin wallahi dalilin gaisawa da ya kira ne ya min na mahaifiyata da bata da lafiya dalili kenan da ya gaishe ni sai ce to ga wani program da yake yi na tallafi ya ban mutum ashirin kaga dalilin ya ji mahaifiyata ba lafiya ya kira ya gaisuwa sannan kuma ya taho da wannan to in ka ga dama sai ka ce dalilin ni kuma na ɗauko uwata zan mata jinya haka ne ko ba haka ba albarkar hakan ya jawo ya gaisuwa ya jawo ya ba mu tallafi ya jawo yau ya ƙara mana mun ci albarkacinta ina fata an fahimci magana so don haka ka yi abu in za ka yi kai ka tsaye zuciyar ka ɗaya wallahi Allah zai taimake ka da izinin Allah muna addu'a honorable Allah ya saka ma da alheri ka faranta wa al'umma rai Allah zai faranta ma insha Allah ta'ala Allah zai faranta ma insha Allah ta'ala kuma muna ƙara kira ga waɗanda Allah ya ba su damar haka su daure su yi domin al'umma tana cikin bukata Allah ya ba mu ikon yi akwai wani neman taimako kuma yanzu da za a yi na gaggawa wanda yanzu nake samun labarin abin da ke faruwa da haka al'umma su yi haƙuri su dan ba da gudunmawa a yanzu na gaggawa da Allah ba sai mun yi bayanin meye ba kawai dai in ka zo da wani abu ka taimaka ka dan saka insha Allah ta'ala akwai abin da zamu yanzu yanzu nan insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatunmu na alheri akwai masu bukatar addu'o'i kuma na faɗa muku malam yakubu mai kano matarsa tana fama da jinya na harkar ciki kuma alhamdulillah da sauki amma yana ƙara bukatar addu'a allah ya sauke ta lafiya allah ya ba ta lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya mahaifin malam Aminu yana fama da karaya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya sauran bayin Allah duka da suke bukatar addu'a jama'a ku sa Umar Falo a addu'a yana da bukatar addu'a akan harkar dukiyarsa da harkar kasuwancinsa yana samun tangarda amma yana bukatar addu'a al'umra suna saiti amma yana bukatar addu'a Allah ya fitar da shi sannan ku saka ainihin wato wani daga cikin yan uwa wanda ya sa wani abu nasa a kasuwa yake so ya sayar dan ya yi amfani da wannan kuɗin wajen haɓaka harkar kasuwancinsa muna addu'a shi ma Allah ya sayar masa da wannan al'amari ya kuma sa albarka a cikin sayarwar da aka yi sannan ina dai ƙara neman addu'a ga shi yayana malam Suleiman Allah mai da shi gida lafiya domin jibi zai koma Kano insha Allah ta'ala muna addu'a Allah mai da shi gida lafiya Allah ya saka masa kuma da wannan hidima da ya zo yi mana Allah ya tsaya masa akan abin da ba zai iya ba Allah kuma ya sa albarka a cikin zurriyarsa da iyalansa mahaifiyarsa Allah ya raba ta da shi lafiya Allah kuma madaukakin sarki ya kara mata lafiya da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin